أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah zan mu ci gaba da karatun mukama wannan ta al'imam badi'u zaman al-hamzani mai rasuwa shekara ta 398 Allah mushi rahama muna cikin mukama ta shidda ko mukama ta shidda ita ce al'asadiyya ta shidda ce muka bi muka raba ta muna cikinta e wadda muka gani al'imam isa bin hisham sun huto za su neman ilimi wa zai takaice mana don mu dora inda muka tsaya wa zai takaice mana asalin abin da ya faru a cikin dan abin nan kaɗan dan bayani kaɗan asalin abin da ya faru don mu san inda zan mu dora Mhm. Mm. Mm. Mm. Ya tsare matashi yawa. Mm. shi wannan matashin wanda ya tashi da farko wanda har ya siffanta kyan shi yana kama da kaza da kaza ya yi tuntuɓe ya haɗi tuntuɓen ma ya ta baki sai kuma shi sai aka samu wani kuma ya tashi wannan ya tashi ya je ya rike shi shi wannan isa bin hisham ya lullube shi da bakin shi shi matashin na biyu ya lullube shi da mayahin shi shi kuma ya daba mishi wuka shi kuma wancan matashi ya rasu a dalilin tsoro kenan a nan abin da zan mu sani wancan matashi na harko ba haushi ba shi ne ya mutu shi wancan na harko da ya zaburo da ya faɗi wani ya taso wanda ya taso kin na biyu matashin shi ne ya rasu wanda har suka binne shi yanzu zan mu ci gaba da bayan kuma sun ci gaba da tahiya sai suka ga wani mai abin nan mahayin doki ya tunkaro su ya zo wajensu a nan ne zan mu tashi inda yake ya siffanta ma'abucin dokin nan yake cewa wasa'idun mal'anun wa qadibur rayyanun wani jarun turkiyun waziyyun malakiyun daga bakin nan muka tsaya a can baya Suleiman na ne kace mun tsallake yace wa yahuddul arda akwai inda muka tsallake yake cewa wani dan uwa a can baya wa yahuddu khaddal arda yana zane yana rami rami na kasa bi hawafirihi da wannan kinshi alhawafir su ne abin ga na doki kohato yawa kohato na doki sun matsarabatil hailu sannan dawakai sai suka zabura fa arsalatil abwal suka watsa hutsari bawalinsu wa taqatatil hibal igiyoyi duk suka yanke wa qatatil hibal wa akhazat nahawal jibal sai suka kama dawakan duk suka yi wajen abin da suka yi wajen duwatsu ma'ana sun ji tsoro sun tsorata wa tsara kullu wahidun minna ila silahihi wannan wani ya faɗakar da mu ce an tsallake wannan abu al-ukhdud shine rami yawa sai ke cewa faƙulna wannan mutum da ya tunkaro mu mahayin doki da ya nuho mu wanda ya siffanta shi a ƙarshe ya kawo wannan siffofi masu yawa ce ya tunkaro su yana zauwa faƙulna sai muka ce mishi malaka la ubalaka me ya same ka kai baka da uba wani waje za ka ita ma wannan karma ce suna haɗatta wadda ba suna nihin abin da take nihi ba kamar yadda a hausa ma muna da irin wannan maganganun wanda in mutum ya yi abin burgewa ko wani abu za a faɗi wani abu wanda ba asalin abin ake nihi ba a ce kaiwa na maye ne amma ba in za a fassara ta a matsayin abin da take nihi da sai an yi shari'a ma da shi amma kuma yabo ne ake nihi to irin wannan suna amfani da shi suma ba shi abin suke nihi ba yaka ce ma wannan mutumin da ya tunkaro su me ya same ka fa kala sai ke ce ana abdun ba'adul muluk wannan mutum da ya ta yabawa da siffa mai kyau da kaza da kaza sai ya ce musu ni ai bawa ne na wasu daga cikin wasu sarakai hamma min katili bi hammin yayi ne ya kashe ni da niyya ta gaske fahimtu sai na dimauce ganin gurin fahimtu yana son ya cewa dimaucewa ba fahimtu na fahimta ba yace fahimtu sai na dimauce ala wajhi akan huskata ila haisu tarani shine ha inda ka ganni na wannan gudun da nake shine ka ganni wa shahidtu shawahida hali kuma na halarci halayen shi shi wannan ala sirki makalihi akan gaskiyar abin da yake faɗa sarki ne wanda in yace sai ya kashe kashewa kin yake sun makala sannan sai ke cewa anal yau abduka da ya tunkaro isa bin hisham yake gaya ma wannan yana cewa a yau ni na zama bawanka wa mali maluka dukiyata taka ce shi ka wannan gashi bisa doki mai kyau gashi kaya masu kyau yake ce ma Isa bin Hisham yau wancan sarki na bar shi yanzu kai ne mai gidana ni bawanka ne fa sai nake cewa bushra laka wa bika albushir da kai kuma madalla da zawwaka addaka sai ruka ila fana'ir rahab tahiyya ka ta kawo ka zuwa ga farfajiya mai yalwa wa aishin radab da rayuwa mai daɗi wa hanna atinil jama'a jama'a duk suka yi ta mini murna cewa na yi sa'a na samu bawa a haka kawai hadda kayan shi wa ja'ala yanzuru sai fara yana ta kallon mu fa taqtuluna alhazuhu kallon shi hararan shi yake neman kashe mu dan saboda kyan shi yace wa yan diku yana furci wannan bawa fa taftununa alfazuhu lafazin shi har yana fitinan mu dan dadin magana fa qala sai ke cewa ya sada ya kushuwa gabannina inna fi safa'il jabal anan saman dutsen wannan ainan akwai idaniyar ruwa wa kadara kyutun falatan aura ko kuma gashi kun hayo wani mugun daji makaminiyar daji fa khuzu min hunalikal ma ku kama mi wajen wancan ruwa da nake gaya muku suna cikin daji ai da ma ya mana bayanin cewa daji ne mai tsawo su yi gaba su mutu su yi baya su mutu yake ce musu nan gangaren sama dutsen can akwai ruwa ku biyo ni kawai yace falawainal a'inna sai muka karkatar da abun nan ragamar da wakai ila haisu ashara zuwa wajen da ya nune don shi wanda ya san wajen ne wa balagnahu sai muka kai mushi wa qad saharatil hajira muka kai gurin da yake fada saharatil hajira al'ajira garjin rana saharatil abdana ta kona mana ta narkar da gangan jikin mu wa rakida aljanadibul idana aljanadib hwari ko kuma malam bata bata mun san shi wanda an kunna wuta yake zuwa yana fada sun hau al'idana itace faƙala sai ke ce ala ta ƙiluna ba za ku yi barcin rana ba rana ta yi zahi waƙala sai ke ce ya munura zuwa ga mai yaudari ne mai tarlo su ya ce fi haza zillin rahab ala hazal ma'il azab ya ce ba za ku yi barcin rana ba cikin wannan inuwa mai yalwa kuma ga ruwa mai daɗi ya kai su bakin tafkin wannan inuwa mai daɗi faƙulna sai muka ce mashi an tawa zaka mun amsa maka wannan kira naka fa nazala ala farsihi ya sab an farsi ya sabko ga dokin shi wa halla min taqatahu ya warware sancir in dokin shi darmi da ake ma doki ya sunce wa na ha qudfatahu sai ya warware tuhar shi ta saman shi tuha ta sama kamar riga dari da za a hauda ta dan bulaguro akwai yar ciki ya hudda ta ya sabke yace fa mastasarra anna illa bi gilalatin yace bai suturta a gare mu ba ashe sai ga wata riga ta ciki gilala ita ce riga ciki ya ɓoye jikin shi da ita ta nimmu ala badinhi wadda tana yayewa gami da gangar jikin shi ya ce ma'ana yana buɗe babban rigan nan wannan ƙaramar riga ba ta isa ta rihe gangar jikin shi ba ta buɗe ta yadda muna ga gangar jikin shi ƙaramar riga wanda wannan halinta ne ana iya ganin jikin mutum ya ce fa ma shakaka na bu mi shakku ba annahu khasamal wildana shi yayi rikici ne da yan yara na aljanna fa farakal jinana ya rabu da aljanna wa haraba min ridwana ya guje ma ridwan abin da yake nihi nan tashbihi ne dan saboda kyan wannan bawa wannan mutum dan saboda kyan shi da ya hudda karamar rigar shi muka ga jikin shi dan kyau kana iya cewa yana daga cikin yan yaran aljanna rikici suka yi ya huto daga ciki kuma kana iya cewa ya rabu da aljanna ridwan mala'ikan da ke tsaron aljanna kamar ka ce gudawa ya bar ridwan mai tsaron aljanna wa amada ila surujin ya ce sai yin niki kawai sirdiddika na raƙumɓana da wakanmu fa haɗa hayan warware su wa ilal afrasu zuwa ga dawakanmu diya sun ce dokin kowa ya sabke ya karrama mutane ya mutunta su fa hashaha sai ya kawo musu ciyawa kaddama lahal hashish ya kawo ma dawakan nan ciyawa wa ilal amkinati ya je zuwa ga gurin kwanciya kowa farashaha ya musu ya musu yayyahi ya ɗauko ruwa daga cikin tafki ya zuzzuba a gurin kwancin kowa ya yi sanyi don ya yi barci wa kad haratil basair fi idanuwa duk sun rude akan shi cewa wannan mutum akwai kirki wa waqafatil absar alai idanuwa duk sun yi tsaye akan shi fa qultu sai muka ce mishi ya fatan ya kai sarmai ma aldafaka fil khidma wa yahi ka tabshin hidima wa ma ahsanaka fil jumla wa yahi ka kyautatawa a jumla gaba ɗaya duk cikin mu nan ba kamar ka yace fal wailu liman faraqaka kai can azaba da takaici ya tabbata ga wanda ya rabu da kai ma'ana kana da wannan biyayyar da mutuncin nan shugabanka har yake neman cewa zai kashe kai rabu da kai wa duba liman rafaqtahu ma dallaga duk wanda kai abuta da shi fa kayyif shukrullahi ala ni'mati bika fa kaifa kai ka ce yaya zan mu gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya kawo mu mu kai gashi kana ta mana hidima faƙala sai ke cewa masa taron na humin ni aksar abinda zaku gani nan gaba sai ya yi wannan ma hidima ya ce a ta'ujibu ni khiffati fil hidima ta'ujibu kuma ya ce taushin hidima ta yana ba ku mamaki wa husni fil jimla da kyauna a cikin jimla ko kyan da Allah mini ya ce fa kaifa law ra'aytumuni fil rufqa ina ma da a ce kun gani a tare da abokan tahiya urikum in nuna muku min hiziki daga hazaƙa ta ɗorafan sabbin abubuwa litas da dubi shagaban don ku ƙara sona da ƙaunata faƙulna sai muka ce hati kawo mana abin da zai ƙara san naka fa'ami da ila ƙausa ahadina sai yan nuhaci kwarin ɗayanmu fa'auta rahu sai ya aza kibiya a sama wa fawwaka sahaman ya aza kibiya tsinin kibiya a busa fara ma hufi sama ya gefa ya halba ta sama wa atba'ahu bi akhar dan ya nuna musu cashi gwani ne kwararre ne wajen wajen halbi wa atba'ahu bi akhar wannan kibiyar ya bita da guda fa shaqqaha fil hawa ya geha ta ita ma tsaga ta sama wa qala sai ke ce masa urikum naw'an akhar zan nuna muku wani nau'i daban na iya halbi sun ma'arar ila kinanati sannan sai gashi kawai yanni kibiya ta fa akhazaha sai amso ta kibiyar kwarin wannan duka kowa dan bulaguro da kibiyar shi da kwarin shi ai wanda yake rike da sunan saboda abin nan DABC ya amshe ce duk ku bani kibiyoyin ku in gwada muku fa akhazaha sai ya amshe ta wa ila farsi fa alahu ya amshi doki na ya hau saman shi wa rama ahaduna bi sahamin kawai sai ya halbi ɗayan mu da kibiya asbata fi sadrihi yanni daidaici kirjin shi ya tabbatar mishi da kibiya a sama wa akhar tayyarahu min zaharihi kuma ɗayan ya caka mishi ta a baya fa qulna sai muka ce mishi wai haka mata sana kai can ka mi zaka aikata fa qala sai ce uskut ya luka rihemun bakin ka mutunan banza luka shine mutunan banza ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la taqumu sa'atu hatta yakunu as'adun nasu bid dunya luka o ibnu luka duniya ba kiyama ba tashi ba ya kasance wanda kowa jin dadin duniya shine mutunan banza dan mutunan banza wanda kowa ya shaida shi da mutunan banza ne amma a duniya shi ake ga mutunan kirki kamar yadda muke ga yanzu mawaka su ne mutanen kirki yace ya kai mutunan banza ce wallahi la yushiddanna kullu kullum minkum yadda rafiqihi kowa daga cikin ku zai ba su umarni kowa daga cikinku ya kama hannun ɗan uwan shi aula ugusan na hubi riƙi ko in sa shi ya haɗe miyan shi falam nadir ma na sana abu musan baya ya zan mu aikata wa afrasu na marbuɗa dawakan mu diya ɗarme su diya ɗarme dawakan ba zan can ka je ka ɗauki dokin ka ka tsere wasu ruji na mu haɗuɗa ga surdudduka duka a ƙasa ya ce wa asali duka ya haɗa abubuwan da zai kama su ya sun ce sirdi ya ɗarme dawakai wanda ko ka samu doki ka hau ba sirdi ba inda zaka ya ce wa asili hatuna ba'ida makaman mu yayi nesa da su wa huwa rakibun yana bisa abun hawa wa nahnu rajala muku a ƙasa wal qausu fi yadihi kwari a cikin hannun shi yarshiqu biha zuhur yana ta halbin bayan mutane da su wa yamshiqu biha albuduna wa sudur yana ta tsaga bayan mutane da kirji wa hina ra'ayna aljidda yayin da muka ga gaskiyar lamari akhazna alqidda sai muka dauki igiya ta abun nan igiya ta abun ga ta igiya ta fata ake a cikin alqidda fashadda ba'aduna ba'adan sai bangaren ya darme bangare wa baqitu wahadi la ajidu man yashudda yadi sai na tsaya ni ɗaya babu wanda zai darme mini hannu fa qala sai ce ukhruj bi ihabika huddo mini fataka an siya bika gami da tuhakka fa kharajtu sai na sabko summa nazala an farsi sannan ya sabko daga dokin nan wa ja'ala yasfa'u alwahida minna ba'da al-akhar yazo ke tamarin ɗayan mu bayan ɗaya wa yanzu siyabuhu yake cire ma kowa tuha wasara ilayya sai da yazo gurina wa alayya kufani jadidani tare da ni akwai hufi guda biyu sabbi faƙala sai ke cewa ikhla'ahuma ala ummalaka hudda su baka da uwa fa qultu sai nace haza huffun labistuhu radaban wannan hufi ne na sa shi danye fa laysa yumkinu nazahu banne iya hudda shi faƙala sai ce alayya khaluhu barto ni in hudda shi summa dana ilayya sanan ya kusanto gare ni liyan zai alkhuffa dan ya hudda huffan nan wa madartu yadi sai na meka hannuna ila sikinin zuwa ga wata wuka kana ma'ifil huff wanda tana cikin huffun wa huwa fi shigulihi yana cikin hudda huffun nan fa asbattuhu fi badani na tabbatar da wukan nan a cikin shi wa ambatuhu min matanihi na tsaga ta ta bayan shi na huddo da ita yadda ta tsuro ta bayan shi daga ciki yadda ta huto ta baya yace fala fa ma zada ala famin fagarahu bai kara ba kawai akan baki ya bude wa alqamahu hajarahu na gefa mishi dutse cikin bakin wa qumtu ila ashabi na je wajen abukaina fa halartu aidiyahum na warware musu hannunsu duk darmin da ya musu wata wazza'ana salabal katile ne muka rarraba abin gakin salab kayan da ke jikin wanda aka kashe wa da adarakanar rafika muka tar da abokin tahiyanmu wa qad jada bi nafsihi yayi kyautar ran shi ɗaya daga cikin abokan tahiyyar mu ya mutu wanda aka maki biya da wari wa sara li ramsihi ya je zuwa ga kabarin shi wa sirna ila tariqi muka je zuwa ga hanya yace wa waradna himas muka je garin hamas ba da layalin khamsan bana kwana biyar kwana biyar akai a hanya falan manta haina ila furuzatin yayin da muka je zuwa ga kofar garin Homas babba kofa ta gari min suqiha na kasuwarta ra'aina rajulan sai muka ga wani mutum karkama ala ala ra'as binin wa bunya yayi tsaye akan wani yaro da yarinya bi jarabin da el jikashi wa asiya da el sanda huwa ya kulu yana cewa rahimallahu man hasha fi jarabi makarima rahimallahu marna li sa'idin wa fatima innahu khadimun lakum wa haya la shuku khadima yake cewa malamin nan Allah jikan wanda hashafi jirabi ya cika jikata makarima da karamci da kyauta rahimallahu Allah jikan wanda marrana wanda ya kalli ya yi duba li sa'idin wa fadima ga sa'id da fadima diyan nashi da yake rike da su innahu khadimul lakum shi wannan yaro mai muku hidima ne wahiya la shakka khadima ita kuma mai mishi hidima ce qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa qultu sai nace inna hadha ar-rajul wannan mutum mai bara huwa al-iskandari allazi sami'tu bihi iskandari ne wanda naji labarin shi wa sa'altu anhu nake ta tambaya akan shi fa iza huwa huwa sai gashi shine fa da laftu ilaihi na kusanta gare shi da lafa da zalafa duka abu ɗaya ne dalun da zalun suna musanyar juna wa qultu sai nace mishi ihtakim hukumaka kai hukuncinka fa qala sai ce dirhamun duk wannan wahalar da aka sha da ya tardo babban malamin da yake fama ya gani da ya zo mabaraci ya tardo fa qultu sai nake cewa laka dirhamun fi mislihi ma dama yusiduni nafs fa hasubi hisabaka wal tamis kai ma uninul multamas yake cewa laka dirhamun na baka dirhami guda fi mislihi cikin kwatankwacin shi ma dama yusidun nafs matukar raina tana jin daɗi ka faranta mini rai zan baka kuɗi fa hasubi hisabaka kai lissahi iya lissahinka wal tamis ka nema kai ma uninul multamas dan nima in nemi mahuta ma'ana duk abin da kake so yadda na sha wahalar nan wajen in zo in ganka ko nawa zaka ce in baka in samu ilimin zan baka tunda ya tardo shi yayi an biya ake karatun wa qultu lahu sai na ce mishi dirhamun fi sanayn fi salasa fi arba'a fi khamsa dirhami ɗaya cikin biyu cikin uku cikin hudu da lissahi ne yan kalkil ne yake hatta ta hatu ila al-20 yadda kai zuwa ga 20 sun makurtu sannan sai na ce kan ma aka nawa ke tare da kai kala sai ce 20 ragifan gurasa 20 fa amartu lahu biha nace duk a bashi gurasan nan wa qultu sai nake cewa la nasara ma al-khizlan babu nasara tare da tabewa wala hilata ma al-hirman babu dubara matukar an hana maka abu duk wannan wahalar da ya sha da ya taho yanzu wajen malamin ga abin da ya tarro na zan mu takaita a wannan muka wada daidai Allah ba mulada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum wa rahmatullah yau mun ci lokaci da dama